أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha bakwai ga watan safar shekara ta 1437 hijiriya wanda ya dace da 30 ga watan 11 shekara ta 2015 za mu ɗora kan tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sheikh ja'far mahmud adam rahimahullah da yake sabuwar gandu a cikin birnin kano nigeria yau za mu tashi a cikin tafsirin suratu hudu alaihi salatu wassalam darasi na biyu aya ta bakwai Allah madaukin sarki yace wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين
Allah ya ce shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasai khalaqas samawati wal arda shi Allah shi ne ya halitta mana sammai shi ne as-samawat wal arda da kuma ƙasai suma fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida wa kana arshuhu alal ma al'arshin ubangiji gadon mulkin Allah yana kan ruwa ne kafin ya halicci sammai da ƙasai din an ce Allah yana sama ya daidaita akan al'arshinsa daidaituwan da ta dace da shi sai yan bida suke cewa to shikenan in kun ce Allah yana sama to kafin Allah ya halicci sammai da ƙasai yana ina da shi na Allah ya faɗa wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda shi Allah shine ya halicci sammai da ƙasai dukansu sama ta ɗaya ta biyu ta uku har ta bakwai ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku har ta bakwai a cikin kwanaki shida fakana arshihu alalma imam al-bagawi ya ce kabla an khalaqa samawati wal ard kafin ya halicci sammai da ƙasai al'arshinsa yana kan ruwa to shi ruwan yana kan me na'am a yan san dai ruwa daman da'iman in dai kaga ruwa dole ƙasansa me ƙasa ne ko? to shi kenan to kafin a halicci sammai da ƙasai al'arshin ubangiji yana kan ruwa to ruwan shi akan me yake tunda bes ɗin ruwan inda ruwan zai zauna maɗaukin ruwan ba a halicci shi ba yana kan me yana kan iska haka riwaya ta zo wannan ruwan akan iska yake Allahu akbar malam ka duba kudurar Allah da girman mulkin ubangiji ruwa mai tarin yawa wanda ruwan nan da zai dauki al'arshin Allah Allah ya dora wannan ruwan akan iska akan iska ba mamaki lamarin Allah ya wuce nan a ba ga jirgin sama ba sai ya ɗebi kaya cikin masallacin nan sau ɗari da ikon Allah haka zai yunkura yiwu ya tashi ya yi ta gudu a cikin iska kuma bai zai yiwu ƙasa ba Allah ya ce ni nake rike shi awalam yarau ila tayri musakharatin fi jawi sama sai ce mi ma yumsikuhunna illa Allah ba su gani ba tsuntsaye da Allah ya hore su a tayir Allah ya hore tsuntsaye suna yawo fi jawi sama a sasannin sama wa yake rike su ba wanda yake rike su ba Allah ba shi jirgi da kake ji ana kaji tsuntsu aka ce tayir ko to shi kuma jirgi aka ce da shi da'ira at-tayru daga tsara ya diru ne tsairan ɗara ya tashi ya ɗiru yana tashi ɗairan tsuntsu mai tashi a ɗa'ira wata na'ura mai tashi ba su da wani bambanci so in wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana ƙarfin mulkin ubangiji ta baraka wata ala ka da arshi wa alalma Allah ka ƙara mana imani da kai Abdullahi ɗan Abbas haka ya faɗa ya ce wannan ruwan yana kan iska ne haka imamu tabari ya ruwaito a cikin tafsirinsa ibn jarir tabari imam al-hakim ya inganta wannan riwaya a cikin al-mustadrak liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah yayi wannan dan ya jarabe ku ya tantance wane ne zai fi kyautata aiki a cikin ku imani na gaskiya imani na hakika shi ke tabbata mutum wato shi ke haddasa mutum ya kyautata aiki da kyakkyawan biyayya ga Allah maɗaukin sarki walayin kulta innakum mab'usuna min ba'dil maut idan ka ce ya kai muhammadu ka gaya waɗannan mutane kafirai cewa ku za a tashe ku ku ababen tashi ne bayan mutuwa la yaqulanna alladhina kafaru lalle wallahi waɗanda suka kafirce za su ce in hadha illa sihrun mubin ai wannan zance ma wani abu ne face wato tsafi ne mabayyani wato wannan alqur'ani ba komai bane face tsafi ne mabayyani sihrun mubin sahirun mubin kenan wato littafi ne wanda yake matsafi ko shi muhammadu ɗan mutum ne matsafi hadisi ya tabbata riwayar imam muslim daga abdullahi ɗan amr cewa ya ce allah inna allaha qaddara maqadiran khala'iqi allah ya qaddara dukkan ababen halitta da abin da zai same su da abin da zai faru qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana fa kana arshuhu ala al-ma komai da komai da ka sani da zai faru a duniya Allah ya gama komai kafin ya halicci sammai da kasai din da shekara dubu hamsin hamsin alf sana shekara dubu hamsin kafin a halicci sammai da ƙasai Allah ya gama komai kawai lokacin ne yake jira ya zo shekarun su yi ya halicci samman da ƙasai kawai abubuwa su ci gaba da gudana ya gama shirya komai ya gama tsara komai kuma ba abin da yake gagararsa الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما irin wannan ayar Allah yake cewa ya halicci sammai guda bakwai wa min al-ardi mithlahunna kuma ƙasa ma ya halicci guda bakwai irin sama ɗin yana saukar da al'amura a tsakaninsu don ku sani lalle Allah mai iko ne akan komai ya ku bayan Allah Allah yana da iko akan komai kuma Allah ya kewaye komai da ilimi babu abin da babu ilimin Allah a cikin shi khalaqallahu samawati wal arda Allah mataukin sarki ya halicci waɗannan sammai ne da ƙasai malamai suke faɗa liyuzhira uluhiyatahu wa rububiyatahu wa qudratahu dan ya, ya nuna uluhiyya tasa da rububiyarsa da ikonsa akan komai ka duba sama a karam kalla har yau ba wanda ya isa ce maka da wani sinadari aka yi ta har yau ba su iya faɗa ba wallahi ya halice su ne kuma don amfanin bayinsa ba wai don amfanin kanshi ba duka gaba ɗaya akwai halittunsa suke cin moriyar wannan halitta kuma bai halice su don wasa ba ko wargi ba afasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq لا إله إلا هو رب العرش الكريم kuna tsammanin kuna zaton mun halicce ku ne don wasa kuma kuna tsammanin bara ku dawo gare mu ba akwai wanda yake tunanin cewa ba zai koma ga Allah ba ya ɗaukaka almalikul haq Allah mai mulki na gaskiya tabaraka wa ta'ala to sai Allah ya ce mai malam
ولئن أخرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله مدكن سلكي يتشغب هذا الشيء ولئن أخرنا عنهم العذاب idan muka jinkirta musu azaba ila ummatin ma'adudatin zuwa ga wani lokaci kididdigaggen lokaci ai ajalin mahdud in muka jinkirta musu azaba zuwa wani lokaci kididdigagge laiƙulun na ma ya biso ɗabi'a da hali irin na mutane wallahi sai sun zo suna cewa ma ya habiso me ya rike azaban ne bata zo ba har yanzu ta duba fa azaba ce aka dan jinkirta azaba ce fa aka dan rike ta kukan ba gwanda ku ce Allah ya dada rike ta ba Allah ya ce amma wallahi mutanen nan sai sun ce ma ya habiso daga habasa ya habiso ne hamsan me ya rike azaban me yasa bata zo ba ai ayyu shay'in ya habiso wai azabar ma gaggawan ta zo musu ke wai suna faɗa ne wai don izgilanci wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya damun ba wani abu bane ya gaya mutane to ina azabar aka wata mana la yaqulun na ma yahbisu ala yawma yatihim ala ku saurara yawma yatihim ranar da azaban nan za ta zo musu laisa masrufan anhum to fa ba za a kautar da ita daga gare su ba ai la yakunu masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un kuma zai sauka gare su shine wa haqa kalmar wa haqa tana nufin wa nazala wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suke izgilanci kuma shine zai sauka a gare su za su ga kuma ƙarshen izgilancin su wannan aya tana mana bayani ne akan ɗabi'a da hali na kafirai yanda suke wa manzon Allah izgilanci idan annabi ya ce musu fa za a yi muku azaba za a yi muku azaba zuwa wani lokaci Allah zai musu sai to me ya tsare azabar har yanzu ba ta zo ba alhali kuma zuwa wani dan ummatin ma'aduda an ce umma ana nufin wato ajal duk da cewa kalmar umma a cikin alkur'ani ta zo da ma'anoni da dama kalmar umma a cikin alkur'ani ta zo da ma'anar amad ila ummatin ma'adudatin Allah tabaraka ta'ala ke cewa wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi kaga ba da ummatin ba da amadin in an ce amadin lokaci kenan kamar yadda kalmar al'ummatu a alkur'ani ta zo da ma'anar al'imam al'imam jagora shugaba kamar yadda Allah ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi kaga inna ibrahima kana ummatan wato kaga inna ibrahima kana imaman kenan kenan kalmar umma tana iya zuwa da ma'anar al-imam a cikin qur'ani kamar yadda kuma tana zuwa da ma'anar addini tana kuma zuwa da ma'anar milla hanya kuma addini suka ce a can inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun kaga anan ana nufin inna wajadna aba'ana ala millatin inna wajadna aba'ana ala dinin shine inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun kamar yadda al'umma tana zuwa da ma'anar jama'a kamar wannan shine normal fassara da muka saba ko al'umma ana nufin me jama'a can inda Allah faɗa ina cikin suratul qasas ko walamma warada ما أمدينا وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير كذا ونن ولما ورد ما أمدينا عند أن موسى يجي ونن مدينا وجد عليه أمة من الناس يسكون وجد عليه أمة أي بمعنى وجد عليه جماعة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير akwai kalmar umma tana iya zuwa da a cikin alkur'ani malamai suka ce da ma'anan alfirqa wato wata kungiya ko a ta'ifa ko wani bangare na jama'a can inda Allah ce wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun kaga wa min qaumi Musa ummatun ai wa min qaumi Musa ta'ifatu ko wa min qaumi Musa firqatun to duk wannan tasarrufat na alqur'ani mai girma kenan dangane da ma'anar kalmar al'ummatu kenan amfanin kawo wannan musamman ga ɗaliban ilimi kada wai ko yaushe kalma idan ta zo alkur'ani sai ka rika fassara ta da abin da ka santa kun fahimce ni yanzu kamar nan ka saba umma umma al'umma jama'a ne ko to kada ka ce duk inda umma ta zo a cikin alkur'ani za ka fassara ta ma'anar jama'a in ba ka ba za ka samu matsala to shine ake nuna mana wato balaga ta alkur'ani kalma guda ɗaya ne amma sai a jujjuya ta wani lokacin ta bada ma'anar kaza wani lokacin ta bada ma'ana irin ta irin ta kaza ta Allah ƙara mana fahimta alqur'ani to sai Allah ya ce mai mana ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور سي الله يكي ولئن أذقنا الإنسان yana ta gaya mana halin mutane ne malam ɗabi'unmu walayin a zakanar insan minna rahmatan yayin da muka ɗanɗana wa ɗan adam wata rahama daga gare mu kalmar rahama ɗana ana nufin ni'imatan wa sa'atan muka ba shi rahama muka ba shi ni'ima muka ba shi yalwa thumma naza'ana minhu naza'ana ha minhu sannan kuma muka zare wannan rahamar daga gare shi mana salabna haminhu muka kwace rahamar muka bashi kudi muka kwace daga baya muka bashi sarauta muka kwace ya zama talaka muka bashi mulki muka kwace ya zama talaka muka bashi matsayi a cikin al'umma muka kwace ya zama normal muka kwace shine na za'ana haminhu daman shi yake bayarwa shi yake bayarwa kuma shi yake kwacewa Allah ce innahu la ya'usun kafu lalle shi dan adam la ya'us ya'us daga ya isa yayi asul wato ana nufin kanut mutum ne wanda yake mai tsananin ɗauke tsammani ga baki ɗaya kafur ga bala'in kafircewa ni'ima yanzu zai fara raki ai shi kenan ma da dai muna cikin wadata yanzu kuma ga abin da Allah ya mana shi kenan dai ba abin da za mu ce wa Allah wannan mai imani kenan mara imani kuma bai yadda ba zuwa zai ce wallahi an sa masa hannu ne san mu aka masa yana neman magani a dawo masa da mulkinsa kamar wani basaraki an cire shi an yi komai an canja shi amma duk da haka bai yadda ba tsaf yana nan yana ta ana cin kuɗi a je a yi aiki an sa masa hannu sai an kawar da wancan shi kuma ya dawo ɗabi'ar mu akaram kalla in muna cikin jin daɗi da yalwa yayin da aka raba mu da abu to sai ka ga muna nuna raki raki yanzu za ka yanzu ake gane talaucin mutum ka ga mai kuɗi shi sa mana Allah ce ku taimaka masa ku tausaya mai mai mulki da aka kwace masa mulki da mai kuɗi da da yana da kuɗi yanzu ya zama miskini talaka ku taimaka mai ku agaza masa wallahi malam yana cin hada hadar kuɗi da kuɗin nan sun tsaya to shi yanzu yanzu talauci yake bayyana a jikinsa kwarai ku da gaske in kana so ka gane ya talauci yake da illa to ka samu wani mutum mai hada-hadar kuɗi miliyoyi da Allah ya ɗan ɗage masa kan batir za ka sha mamaki idan ka gan shi ƙwarai da gaske hannun na ga wani mutum wato masha Allah alaihi kuɗi dai Allah ba shi kuɗi ana tasarrufi da kuɗi ba shi ba 'ya'yansa in ka ga abin da suke da kuɗi ba shi ba matansa alfahari da kuɗi wasa da kuɗi shi kansa irin yadda yake wasa da lamarin kuɗi ƙwarai ku da gaske ganinsa baya ganuwa ɗan ƙananan sana'o'insa da ya saba yana duk ya watsar da su a ya yi kuɗi da su bai faro amma yanzu tun da ya gaba duk ya zubar da su mai kwai ya dasa wasu su alheri a'a ya watsar da su tun da ya yi sama shi to sai Allah ya ɗage masa kan batir abubuwan suka tsaya shat wallahi wata ran da na ganshi malam ban gane mutumin nan ba kuma duka duka yan watanni ne ba masu yawa ba na yi mamaki na ce ina rigunan da yake sa ina motocin da da yake hawa ina matan da yake harka da su ina gidajen da yake da su ina hada-hada da ake sai ga shi miskini abin tausayi a karam kallawo an zo wani taro malam ka gan shi mutane ture shi maski wallahi rigar sama irin ta gogu ta sha guga ta daɗe dabaru kurin aka yi ana sata allahu akbar ƙwarai kuwa na ce allah ke da rabbul izzati ƙwarai kuwa to shine wala in azaqanal insana minna rahmatan yayin da muka ɗanɗana wa ɗan adam rahama daga gare mu inji Allah shi yake barwa yasa ce daga gare mu summa nazana haminhu sai kuma muka kwace ashe yana iya bayarwa ya kwace ina wadanda suke alfahari saboda Allah ya ba su kuɗi suna wulakanta mutane ya buɗe baki ya zazzagi mutane saboda Allah ya ba shi ajiyar kuɗi ce mutuncin mutane saboda yana da sarauta ko yana da mulki musamman harkar sarauta a ƙasar nan da wato cire mutum a sarauta bayi da daɗi bayan fa sun cire ka bayan sun ɗaure ka ko baka zagi kowa ba kwarai kuwa kuma a haramta maka zama a garin da kai sarautar kwarai kuwa idan yanzu kana mulki a garin nan in dai aka cizge ka aka cire ka to cancat za a kame ka sai a je a samu wani wuri can a je baka wannan guri dai da kai sarauta ba kai saka da wurin ba kai idan ka shigo ma wanda yake sarauta a wannan lokacin zai iya sa a kama ka a daure ka kuma da yawa sai an kai su ma an je an daure su wanda ake ranka ya daɗe zaki giwa damisa mai jama'a mai wace ce wallahi wani gwamna yana zuwa yana cire shi tukwikwayen sa su je su daure shi duniya kenan kafin daurin Allah ai kwarai kuwa manzo Allah yake cewa babu wani daga cikin ku yastar'ihi Allah ra'iyya Allah ya bashi Allah ya bashi kiwon al'umma mulki ko sarauta bai yi adalci a cikin mulkinsa da sarautarsa ba ya mutu yauma ya mutu wa huwa ghashun lira'iyyati a lokacin da yake mutuwa yana mai albushi abinda aka dora masa shugabanci yana albushi mai albushi yana zalunci bai cika dokokin Allah ba bai yi adalci ba face sai Allah ya haramta masa gidan aljanna babu shi ma aljanna haramun alai aljanna akan shi to ku duba yadda mutane suke samun dama ofis ɗaya mutum za a baka ofis kawai da wani ɓangare ne na ƙasa a hannunka duk dukiyar da ta zo hannunka sai ka cinye ta ka sarrafa ta kai abin da ka ga dama da ita su su ji daɗi su sha mai kyau su ci mai kyau su kwanta a mai kyau su zauna a mai kyau a yanke kowa wuta su ba a yanke musu wuta kowa bayi da ruwa amma su suna da ruwa kowa yana kwance bayi da wanda zai taimaka masa na maganin sauro shi ko bai ma san sauro ba idan zai tafiya daga nan zuwa ingila zai dawo duk a cikin kudin al'umma zai kuma sai an biya shi kudin wannan tafiyar ma da yi da abin da zai sata su tara su tara su tara ba su tunanin lahira ga 'yan wani suna mutuwa asibiti da yunwa da rashin magani ga mutane suna tashi a masallatai suna cewa don Allah a taimaka musu da kudin gero da dawa su kuma suna cikin yalwa suna cikin jin daɗi suna mulki suna abin da suka ga dama ba su kuma tuntubar kowa to Allah raba mu da zalunci ya kai dan uwa da Allah ya baka ajiyar wani abu wataƙila aiki kake kana ɗan ɗauka albashi mai tsoka ya kamata ka sani akwai lokacin da za ka yi ritaya ƙwarai kuwa yanzu kana zama a ofis ba ac yana kada ka kana rike biyu ana rakosa kana shiga mota wala wataƙila masinjan ka ya fi ka matsayi a wurin nan gaba akwai lokacin da lokacin ka ya ƙare dole ka fita gaba da wuri nawa nawa ne masu kuɗi da muka sani suna da kuɗi amma sun talauce har yanzu ina buga misali ina faɗa wani bawan Allah wata rana mun yi wani karatu da asuba a masallaci Usman bin Affan ya zo ya same ni daga nesa ya jiyo karatun ya zo ya ce malam abin da ka faɗa ɗin nan haka yake ya ce ka gani nan ya ce ka gani nan ka tambaya a garin nan ka ce alhaji wani ya ce wallahi mun yi lokacin da a kasuwa kudi na na fi karfin in tura wani ya kai min kudi sai dai motar banki ba ɗaya ba ba biyu wasu zo su lodi kudi a kasuwa sai dai in tafi ni kaina da yara na mu je bankin a can ana irgawa muna yan banki sai a tsaye da yan banki su yi overtime sai a kai karfe uku na dare ana irga kudi na na ciniki na ya ce wallahi mu yadda ake zuwa ana zuba kuɗi a banki haka ake ɗiban kuɗi daga shagona ake kaiwa ya ce malam ba abinda mu mallaka ba motoci gidaje wani hajji da umra dama wannan ba wani abu ne a wajena abinda ɗan adam da zai mallaka da sunan dukiya tireloli ban san guda nawa nake da su ba ya ce amma ina gaya maka da gaskata ma abin da kai faɗa na karatu na yau na waye gari malam babu abin da ya saura mun sai gida guda ɗaya da nake ciki kaga wannan rigar da take ban da wacce ta bi da kyau wallahi har yanzu ina kallon mutumin nan a idona har yanzu ina kallon shi ya ce shi ma gidan nan da kake gani malam ‘ya'yana ne suka ɗauke takardun gidan da tuntun na bugar da shi suka ɗauke takardun gidan suka ce in muka bashi sai da shi dai ba da komai yadda ka san gobarar daji na nemi gaba ɗaya dukiyar nan shagunan arzikin nan ya ƙare duka a ‘yan taƙaitattun shekaru ba su kai sun kawo ba an ce an sa mun hannu ne an mun kaza an ce ba wani abu Allah ne ya kaddara farko wala in azaqana al-insana منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ya kamata ka sani wallahi duk wani jin daɗi da kake yi to yana da lokaci wallahi duk wanda yake tsammanin wai ya samu wata dama wai yana tsammanin zai dawwama ne akan ta wallahi bata lokaci ihun da 'yan siyasa suke ihun banza su kashe mutane su kashe wanda za su kashe su karya wanda za su karya su sa a sari wanda za a sari a kona abin da za a kona a yi tsafi a yi duk abin da za a yi iyakaci shekara hudu ne ake cewa kuma shekara hudun nan malar saurin da take musu bala'in sauri take musu ba sa so ta kare tashin hankalinsu daga sun zo shekara uku ɗin ana tunanin kamfen za su koma ko ba za su koma ba har shugaban ƙasa wallahi ga zuciyarsa dakawa take zai koma ko bai zai koma ba shekarar da ake jido kenan ta jidan kudin bayan Allah babu wani abu permanent duniyar ma is not permanent is temporary nothing is permanent wallahi Allah shine kawai permanent Allah ya sa mun gane mu je malam
ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور الله يساكي تشوى نبيئهم ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته idan muka ɗanɗana masa ni'ima bayan bala'i bayan musiba da ya same shi mana mutum ya shiga bala'i da musiba sai Allah ya ɗauke bala'in da musibar sai kawo mai ni'ima in kullum aya farko yana cikin ni'ima da jin daɗi sai aka ɗauke Allah sai ya kinaya bai ce sai muka ɗora masa bala'i ba yana cikin ni'ima sai muka ɗauke ta ni'imar sai aka bar shi ai bala'i ne rashin ni'imar nan kuma sai aka kawo ɗaya ɓangaren wala in azaqnahu na'ama a ba'da dharra in muka ɗanɗana masa ni'ima bayan ya sha wahala la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni sai ce kai ai mummunan abu ya tafi da gare ni mala zala shada'idu anni tsanani da kunci ya tafi ce da mun wahala amma yanzu alhamdulillah mun kubuta wannan mai imani kenan zai faɗa haka wani kuma alfahari zai yi ai da an wahala amma dai yanzu ai muna cikin jin daɗi ya manta wannan jin daɗin da yake ciki yanzu Allah zai iya zuwa da ɗauke shi 010 ko ba gaba ne mutum zai yi alfahari da wannan da yana cikin wahala yanzu ya samu ni'ima innahu lafarihun fakhur ashirin basirin wato zai zama mai alfahari da nuna isa ya fitakir yana nuna alfahari shine farin fakur abinda ake nufi da alfarau a larabci shine lazzatun fil kalbi binailil mushtaha wato mutum ya ji wani daɗi a zuciyarsa saboda ya samu abin da yake sha'awa shine alfarik to me alfakhr da aka ce fakhur shine at-tatawul ala nasi bi ta'didil manaqibi mutum ya nuna isansa da tsawaitawa mutane yana ta nuna musu cewa shi fa mai kaza ne shi fa mai kaza ne wannan shine fakhr kuma wannan an hana shi bari maimaita don mu gane don duk a hausa mu abu ɗaya ne innahu la farihun fahur la tafrah inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah me da mu fassara shi mu a hausa me muke faɗa la tafrah karka yi alfahari ko in an ce fahura fahu bilha fahuran me ake cewa shi ma dai alfahari a wasu suke faɗa ko to amma akwai bambanci a tsakaninsu bambancin shine abinda ake nufi da alfari kamar ka iya fassara shi da farin ciki da nuna na samu لذة في القلب بنيل المشتهى mutum ya ji wani daɗi a zuciyarsa saboda abin da yake so ya samu shine alfarah ko ba ka bane ko farin ciki fakar fa ka nuna isa wa mutane cewa ai kai ne mai kaza kai ne mai kaza kai ne mai kaza wannan shine alfakari shine kuma fi dacewa da fasar da hausawa din suke yi galiba Allah ce innal insana khuliqa halu'a dabi'a dan adam kenan irin wannan aya ce idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin dan adam Allah ya halice shi mai yawan raki ne raki idza massahu sharru jazu'a idan sharri ya same sai rinka karkaduwa sai ya nuna wallahi kware kuwa yana cikin ni'ima wani lokacin sai lakab ya ta alfahari ya nuna isa amma masifa tana samunsa kowa sai ya sani wa idan masau khairu manu'a idan Allah ya bashi alheri kuma sai zama mai hana alheri baya bayarwa rowa rowa to haka ɗabi'unmu suke haka halinmu yake kuma duk wannan Allah yana faɗan ɗabi'un nan namu da halinmu ne ba da wani abu ba don mu gyara mu yi aiki don Allah kuma mu daina yin alfahari wa 'yan uwanmu lokacin da na samu lafiya idan na alfahari da lafiyar nan in tsammanin cewa wai za ta dawo wallahi wata zan waye gari ba da lafiya lokacin da na samu kuɗi na ɗauka cewa Allah ya bani kuɗin nan zuwa wani lokaci ne neman zama zan amfani da su in samu yardar Allah kan na ɗauka cewa wai har in mutu zan dawo mani mai kuɗi ne in haka na yi haka na yi hauka ha kuma yayin da na fada cikin masifa kada na taɓa tsammanin cewa zan dawo mani a cikin masifa wallahi Allah zai kawo yayi ma lokacin da aka yi fari aka yi fari to dole a yi tsammanin wata rana Allah zai saukar da ruwa a sha ruwa a ji daɗi ƙasa ta sha ta ƙoshi to sai mai Allah ya ce kuma إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير duka wannan abubuwan gaba daya akwai wanda Allah ya ware su ba sai Allahu akbar illa alladhina sabaru sai dai waɗanda suka yi haƙuri Allah ka samu cikinsu wa amilu salihat suka yi haƙuri da yadda Allah ya aje su suka yi haƙuri ni'imar da suka samu ɗin suka yi haƙuri suna ganin cewa wata rana Allah zai iya kubutar da ita suka lallaba ta suka yi ta aiki mai kyau suka ba Allah ula'ika lahum magfiratun lalle waɗannan suna da gafara suna da gafara wa ajirun kabir da kuma lada mai girman gaske illal ladina sabaru din nan yana zuwa da ma'anar istisna'i kinan lakinnal ladina sabaru amma kaga waɗanda suka yi hakuri su kuma suka yi aiki mai kyau to za mu musu sakayya da gafara na zunubin su kuma suna da alada mai girman gaske hakuri yana da daɗi wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ka gani illal ladina amanu wa amilus salihati sai ce illal ladina sabaru wa amilus salihati can kuma illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri suka yi wasiya da gaskiya suka yi wasiya da hakuri jama'a mu zama masu hakuri abinda ake nufi da hakuri shine alhabsu ka rike abu yana damunka amma ka daure kana son abu ka hana kanka kana sha'awar abun ka ƙi ka yi an ce da haƙuri ne a sabru an ciro shi ne da kalma wato wata kalma da ake ce da shi sabir wani abu ne mai mugun ɗaci laraba suna da wani abu mai mugun ɗaci sunansa sabir ba abin da ya kai shi ɗaci masu riƙiya suna amfani da shi an samu aljani mai taurin kai sai a je a siyo shi a samu bakin mara lafiya a danna masa shi to dole ma za ka ji ma yana bayanai ma ko da lafiyarsa ma sai ya fita daga hayyacinsa ya yi bayani saboda bala'in na ce mana ai shi ne laraba suke cewa lan tablugal majida hatta tal'aqa sabira ba za ka samu ka kai matsayi na jarinta ba sai ka ɗanɗani sabir a sa ma sabir ka ɗanɗani shi ka haɗiye ka kashe ba za ka iya ba saboda wallahi dole sai ka furzar da shi wannan abun ka sa shi na taba ganin sa wata rana taba shi kawai in ka taba shi ka kuskure ka sa a bakin ka sai ka yi sati kana jin dacin abu bai da kyau to shine aka dauko aka dauko aka aro wannan sunan sabir ne to shi kuma wannan hakuri sai aka ce sabr mana wai abu mai daci duk wanda aka ce ya hakuri to an munata masa ko kuma an tsananta masa ko kuma wani abu ne da yana son sa aka hana shi to shi yasa sakamakon masu hakuri gafara kuma masu hakuri Allah yana ba su sakamako babu lissafi idan ya zo bayarwa baya irgawa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab lalle masu hakuri muna yi musu sakayya ne muna ba su ladar su ba tare da irgawa ba
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل يازو أحاديث صحيح مزام الله ينا فدا صلى الله عليه وسلم يتي عجبا لأمر المؤمن حديث مسلم abun mamaki da lamarin mumini mumini abun mamaki inna amrahu kullahu khair al'amarin mumini gaba da alheri ne amma ba mu da haƙuri malam ba mu da haƙuri ba mu da haƙuri ba ma iya jurewa ba ma iya ubangijinmu haƙuri shi da ya halice mu yana cewa mu yi haƙuri amma ba mu da haƙuri galiban mu ba mu da haƙuri amma mumini inna amrahu kullahu khair astaghfirullah wa atubu ilayhi in asabatu sarra'a shakar idan abin farin ciki ya samu mumini shine as-sarra abin jin dadi sai wa Allah godiya fa kana khairan lahu wannan abin shi yafi alheri a gare shi wa in asabatu darra idan abin cuta abin bacin rai abin damuwa abin tashin hankali abin firgici abin wayewa Allah na shiga uku abin ni yasu ya samu mumini sabara manzo Allah ya ce sai hakuri fa kana khairan lahu kuma haka din shi yafi alheri a gare shi ko ma me ko ma me idan Allah ya taimake ka kana da haƙuri to kai ne sha- kai ne shugaba mai haƙuri shine jagora mai haƙuri shine mai cin nasara mai haƙuri shine mai samun ɗaukaka mai haƙuri shine yake samun lada mai tarin yawa da bai san yawansa ba amma a baki akwai daɗin faɗa sai dai a aikace muna da rauni a kai na gaya mana allan da ya halicce mu ba ma iya masa haƙuri muna yi masa gaggawa ballantana a tsakanin mu Allah yake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rarrashi dangane da abin da yake samun shi yana kuma da alaƙa da haƙurin fala'allaka ya muhammad kenan la'allaka ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallama tarikun ba'da ma yuha ilaika kamar ka bar wani ɓangaren abin da aka yi maka wahayi zuwa gare ka falatu ballighuhu iyahum ka ƙi ka isar da shi gare su abin da yasa Allah ya gaya masa wannan saboda kafiran maka ne a lokacin suka ce da Muhammadu iti bi qur'anin ghairi hada aw baddil kai Muhammadu ka zo mana da wani qur'ani ba wannan ba kuka canja shi kana so mu bi ka to ka zo mana da wani qur'ani wannan dai ba mu yarda da shi ba ka canja ka kawo wani sabon qur'ani gaba ɗaya wanda ayoyin da irin ba irin su ba aw baddilhu ko ka je ka caccanja ka caccanja ka caccanja Allah ya ce gaya musu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ni bai kasance bai dace gare ni ba in canja alqur'anin nan da kan kaina ni ta bangare na ni mai gargadi ne kuma umarni ake min na ce ko kan na ce wai sai ya canja musu ƙur'anin da wai babu zagin allolinsu wannan magana ta ɓata wa manzan Allah rai ya ji babu daɗi kamar ma ya tafi ya rabu da su to wannan rashin jin daɗin da ya ji a ransa shine Allah ce fa la'allaka tarikun ba'da ma yuha ilaik wa da'iqun bihi sadruk la'alla kana barin ko za ka bar wani ɓangaren da abin da muka yi maka wahayi ne zuciyarka ta yi kunci wa za'iqun bihi sadruk zuciyarka ta yi kunci ranka ya ɓaci dan sun ce maka ka canja wannan alqur'ani ko ka kawo wani sabo wato za ka rabu da su ka watsa kashin su ko an yaqulu laula unzila alaihi kanzun kuma suka sake cewa ina ma da in har muhammadin gaskiya ne me yasa ba a saukan masa da taskar dukiya ba wannan kanzun taska ta dukiya ta ciyarwa muga dukiya tana sauki tana sauka taska taska can sun ce canja ƙur'anin ko nan kuma sun ce sai sun ga taskokin dukiya suna sauka daga sama kuma fa in sun sauka a basu ga kafirci kuma a basu ko kuma ba wannan ba au ja'a ma'ahu malak su ga mala'ika yana tare da manzon Allah din yana gaskata shi a take yana musu wa'azi yana cewa kaza ga mala'ika Allah ya turo yana cewa gaskiya ne eh abin da ya faɗa gaskiya ne shine au ja'a ma'ahu malak shine Allah ya ce da shi ka sani ya kai Muhammadu inna ma anta nadhir kai fa ba abin da yake kanka illa ka isar da sakon da Allah ya dora maka kai mai gargadi ne nadir kai mai gargadi ne wallahu ala kulli shay'in wakil Allah kuma shine mai iko akan komai wakil anan ana nufin hafiz shine wakili mai tsare komai kakka damu dangane da abin da suke gaya maka ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون أو تعالى هكا الله فلا حقيقة mun sani. cewa zuciyarka tana yin kunci kana shiga damuwa da abin da suke gaya maka ya dhiqu sadaruka bima yaqulun kakan shiga cikin kunci da damuwa akan abin da suke gaya maka sun ce shi ma hukaci suka ce da shi sahir matsafi suka ce da shi kahin boka suka ce mai son mulki ne suka ce zuwa ya ya mulke su kawai ya raba su da mulkin iyayensu da kakanninsu duk ba abin da suka gaya mai ba ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ba fa kai suke karetawa ba wallahi ayoyin Allah suke karetawa haka suke cewa annabawa izgilanci wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaqi لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال وضلوا فلا يستطيعون السبيل تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سئيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا ودعوا سبورا كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ya ce malam na maka fatan alkhairi allah ya kara maka lafiya da nisan kwana amin ba mu dacewa gaba daya yace ina neman addu'a a wannan majalisi mai albarka namu yace a taya ni da addu'a game da yaro na saboda yana yi min abubuwa marasa daɗi uba ne yake neman addu'a kan ɗansa cewa yaron yana masa abubuwa marasa daɗi yace kuma a matsayinsa na mai ilimi ya ɗauki matakin da bai dace ba akan mahaifiyarsa da ‘yan uwanta da ma nasu ‘yan uwan don Allah ma yi masa nasiha taimaka a ja hankalinsa akan mahaifiyarsa to irin wannan ne ina ba da shawara tunda kana zuwa karatu nan ka faɗi haka alamu yana nuna tambayar da ka yi kamar yana kamata ya ka kawo shi sai ka yi bayanin abin da yake shi kuma tun da ka ce mai ilimi ne zai daɗin sha'ani ake ai mai ilimi a yana daɗin mu'amala ko ba ka bane ga malam yana zaune a nan kuma malam yana nan unguwar malam imam malam abdullahi kenan ishaq garan gamawa za a iya samunsa ka ɗauko yaron ka tawo da shi da ɗanka ne ko ba ka bane idan har ta kama na haɗu da ni da malam ɗin ne don mu taimaka maka a kan shi tun da mai ilimi ne watakila yana da wata aya ne ko hadisi da ya dogara da shi ya sa ya yi ɗauki mataki a kan uwarsa da ta haife shi da yan uwansa so akwai abubuwan da tsakani da Allah ba wai cewa za a yi kawai a yi addu'a ba kuma ina ga kamar kana girmama shi tun da har ma kace mai ilimi ne kuma kace a mai addu'a a kira shi a ji mai shubasa wataƙila wani abu ya dogara da shi sai a warware masa a yi ƙoƙari watakila ko ni ba uwa ɗaya muke ba amma ga malam za ku iya haɗuwa da shi kuma zai iya mun waya sai mu gani in kuma ya kammale da matsalan ma kaga shi ke ina ba da shawara amma hakan ba za ta rasa hana mu ce maka muna fatan Allah ya shirya da shi Allah ya gane da shi amma ku gane akwai abubuwan da suna buƙatar sai mutum ya yi motsi kafin a ce a yi addu'a motsin shi ma tasirin addu'a ne ko ba ka bane mutum yana fandara yana tsiya yana rashin kirki ana kallonsa ba za a masa magana ya gyara ba sai a ce a zo masallaci a ce wai ayi addu'a a ga ai ba daidai ba ne shi ma da nan uwan ya ce a taimaka masa da addu'a ta musamman daga wannan majalisi yana fama da abdominal tb ciwon tb kenan ya ce uwa a taya ni da addu'a da dukkan al'ummar musulmi Allah maɗaukin sarki ya warkar da kai ya baka lafiya Allah mu na roƙonka lafiyar da ka ba mu ka tsare mana ita ya Allah har yau muna faɗa muna maimaita ya Allah duk wanda ke da larura ciwo a cikinmu Allah ka yayi masa ya Allah ka kashe tasirin ciwukan da suke jikinmu kasa hana mu bauta maka idan ka dora mun ka ba mu yadda za mu magance su ya Allah kada ka ba mu ciwukan da za su kassara mu a rayuwarmu su hana mu bi ka su hana mu bauta maka su wannan bawan Allah Allah ubangiji ka ba shi mafita wannan maka albishir ana warkewa da wannan ciwon ba ba a warkewa ba ka je ka nemi magani bayan an yi maka wannan addu'a muna fatan nan da wani lokacin mu duka mana albishir insha Allah wannan yace Allah ya azurta malam da kyakkyawan ƙarshe da mu ga baki daya amin da Allah malam mutum ne da baya zuwa makaranta kuma shi ba zai je tambaya ba amma yana da ƙoƙarin koyi shi dai ba zai je makaranta ba kuma tambaya ba zai yi ba amma in ya ga ana yi kawai sai shiga yi yan abu yari ma sha kida ke wannan su ne jahilai irin mugun jahilcin da ba a so tun ba zai je makaranta ba zai tambaya ba to wata rana za ka je ka yi koyi da batacce kuma waɗannan su ne nan da nan ake halakar da su nan da nan ake taɓar da su so muna fatan a yi masa nasiha a faɗakar da shi ba a rayuwa babu ilimi al'amuransa na duniya ka yana zuwa nemi ilimi a kansu yanzu kowa ya yadda cewa mutum ya je shiga jami'a ya je karatu samu admission ai ci gaba ne har murna ake masa ilimin duniya ne wai yana da amfani amma na lahira bai da amfani malam mutane suna suna rayuwa mutum bai zai iya zuwa makaranta ba ya zauna magariba da isha'i ya bawa Allah malam dan Allah an tambaye ku yan uwana wai kuna kwatanta irin dadin da kuke ji ku in kuna zuwa wajen karatu wannan dadin na dan wannan awa ɗaya awa ɗaya da rabin nan kuna kwatanta shi akwai abin da yafi muku dadi wallahi duk ranar da ka zo baka je karatu ba ana karatu in dai abin ya shiga ranka sai ka ji abin yana damunka to wannan ni'imar shine ake kwadaita mutane ku yi ta rayuwa akan haka a je makaranta wallahi ni ban sani ba ko ni dan ina karantarwa ne wato sha'awa nake wallahi ko tafiya ne na zo wucewa a titi ko a gari haka sai na ji loudspeaker tana kada ana karatu wallahi farin cikin da nake Allah ya baro kan sani ko wucewa na zo yi haka na ga wani masallaci gashi ana karatu mutane suna saurara wallahi ka ji irin dadin da nake ji amma ban sani ba ko watakila Allahu akbar Allah ya yafe mu amma dai sai nake ga abu ne mai dadi ga wannan malamin da cijin nan gashi nan yana da muna ba da hutun karatu wallahi ko hutun karatu ne aka bada mai tsawo in aka dan ɗauki lokaci ba a koma ba in dai ba mutum wasu ayyuka ne yake ta yi na larura ba kai ko ayyuka ne to gaba ɗaya saboda albarkacin zuwa makarantar nan wallahi nake gaya muku sai kan hankalin ka ya koma kai gwanda ka koma karatu ina gaya muku muna zuwa da damuwa da bashin rai wani abu matsaloli na da'awa matsaloli na rayuwa mutum amma kana kawo kujerar nan wallahi wata irin nutsuwa ubangiji ke sa mutum ga alarama na yanzu nake gaya masa na daɗe wato ban yi irin wani ciwon kai matsananci yawanci ranar litinin ɗin nan wato da ciwon kai nake zuwa mai zafi amma wani abu ubangiji da ina yi masa godiya a kai wallahi ina hawa kujerar nan da na fara karanta aya ɗaya biyu wallahi sai Allah ya ɗauke mushi kuma yanzu ɗin nan ya shi nan suna gani wala mu ɗawaki muka kasa cin abincin nan haka kawai na rufe ido nake ina jin me nake ji kuma ba wani abu ne gajiya ce stress gajiya an yi na muna buƙatar hutu wallahi dan kwanta da rana kaɗan rantsa a samu kai bacci da daddare ko waye to babu lokaci amma wallahi albarkacin karatun nan da kawo kujerar nan saboda Allah ya sani saƙonsa kake isarwa kana taimaka mutane sai ɗauke maka wannan nauyin ka isar da saƙon daidai yanzu wani ba lalle bane wani ya ce muku ba da lafiya yanzu amma ni na san me nake ji daga nan kuma Allah ya taimaki mutum ya koma a gajiye da kan yana kwanciya bacci sai dauke kuma cikin ni'imar da Allah ya mana ba ma minti ɗaya biyu muke bacci ku tambayi malam ku wallahi tallahi ko ba kamar malam Ka gani? ga ma malam ma da ya ma fi ni tsufa ma shi ya yi gaba ma da ni minti biyu bayan ni da yawa mutane sai mutum ya zo wai baya iya bacci ya tafkuro musu bacci ina dora kai na zan yi bacci wallahi nake ga muku to wannan taimakon ubangiji ne saboda Allah ya taimaka mana mu samu mai bacci so wallahi ina ba da shi yan uwa shawara kun ga wannan ni'imar da Allah ya mana muna zuwa muna zumunci muna haduwa bayan magariba isha'i din nan mu yi karatu a yi raha mu tashi mu tafi gida muna zikiri wallahi ba abin da ya kai shi daɗi wallahi so a rike wannan a yi amfani da kuma duk wanda yake zuwa makaranta wallahi zai samu seti za ka samu seti to da suwa za ka je ka zauna ka je ina kuma ka ji me ha ba muna fatan Allah ya ɗauki ran makai mai ba mu dacewa so ka je makaranta ɗan uwana ka daina zama jahilci a unguwa kai ba za ka yi tambaya ba ba za ka je makaranta ba kawai sai dai ka je masallaci ka je yadda wani ya kai ha ba ya ce malam idan kare ya shafi tufafin mutum mai zai ba komai najasar ai ba najasa ce a niyya ba najasa ce ma'anawiya amma su malamai suna cewa in yawon karen ya taba tun da shari'a ta ce in ya taba kwano a wanke in ya taba sutura a ɗan sa ruwa amma dai ba za a ce najasa ne kai tsaye saboda sun yi saɓani ne najasa ne ko ta'abudiyya ne don kare ya shafi jikinka gashin kare to baya nuna sha najasa ce wai ba za ka yi sallah da rigar ba wannan yace yana da dan uwansa wai yana so ya mai sadakatar jariya yana so ya gyara kwatar unguwarsu Allah kai masa lada a'a kai masa addu'a ka roƙon masa Allah amma babansa shine zai iya masa wata sadakatin jariya malamai suna cewa uba shi yake da damar ya cire kuɗi ya yi wa wani ya yi wa ɗansa wani abu amma ba wanda na gefe ba ko ɗan uwa ko aboki wannan ya ce amincin Allah da rahamarsa da agajinsa da taimakonsa su ci gaba da wanzuwa a gare ka da iyalanka da ahalin gidanka da dukkan ɗan ɗalibanka baki ɗaya ya ce Allah ya ci gaba da kare malam da iyalansa da dukkanin al'ummar musulmi baki ɗaya ya ce malam tambaya ta ana ishi ita ce yaya maganar da ake ba da fatawa akan ya halatta a yi wankan janaba da soso da sabulu sai dai kawai mutum ya ambaci niyyarsa a zuciya shin hakan babu laifi wannan fitowar ta yi Allah ƙara mana hasken makaranta ce daga kumbotsu welfare office chapter wato ikvst chapter wasu yan kungiya ne ke alisaka da kwai na babu laifi mutum duk zai wankan janaba inda da ruwa mai tsarki ya saka sabulu ya sa soso ya wanke jikinsa ya ɗauki wannan ruwa mai tsarki ɗin ya wanke kamar yanzu da jisa ce ta taba mutum ya dauki omo ya sa ya wanke sai dauko farin ruwa a jiji a ɗaya ne ka wanke baka sa sabulu baka sa omo ba an ce ya wanko to ya ina ga kuma ka saka sabulu sannan dai wannan ruwan ne mai tsarkin da aka ce a wanke dattin da shi ko da shi ayyana na ko ba ka bane ba so ba laifi bane dan ka saka sanso ko ka saka sabulu malaman da suka baka fatawa akan wannan ba su kuskure ba kuma daidai ne wankan janaba ne wankan haila ne za ki yi wankan al'ada ne ka shiga ka saba jikinka da soso da sabulu ka wanke tas ka ɗauki shaya ko ka ɗauki farin ruwa ka zuba ai ya wanke gaba ɗaya niyyar ka tana nan yayi kuma malaman fikiyu da suke hanawa wato ana ɗaukar sabulu wasu sa sabulun wanka suna sa shi a cikin ruwan kaga har ya canja ruwan to kaga bai zama ruwa ɗahir mutsakirin da ake cewa ba to wannan shi ne amma yayin da kake da ruwa tsarkakakke mai kyau a gefe ka ɗauki sabulu da soso ka wanke jikinka ga farin ruwa mai kyau da ake ibada da shi kasa ai ba komai a gare ka yayi wannan yace assalamu alaikum malam dan Allah da kai da yan uwa da ɗalibanka ku tiya ni da addu'a akan wani abu da yake damuna kamar haka yace ban rasa ci ba ban rasa sha ba ina da sana'a amma haka kawai sai na dinga shiga damuwa na dinga jin haushin mutane na dinga zargin kaina hatta kai sai na dinga jin haushin mahaifiyata sannan malam ina son aure ku taya ni da addu'a Allah ya aure da ce kafin ma ku ce amin ya ce amin ce ku taya ni da addu'a Allah ya aure da ni amin ya ce wallahi malam matsaloli na fa suna da yawa na dai rubuta ne a takaice kawai to ai na gaba sai mun dogon jawabi ba ga ga matsalar ta san ta hakika wallahi ina ga muku yan kwaka kaga rashin auren nan wato ba karan bala'i bane wato su mutane kala kala ne wani wallahi yana iya jurewa lami lafiya ya ci gaba da harkokinsa amma wani da ya kai munzalin auren nan in bai yi ba to al'amuran safa wallahi rushewa suke haka kawai sai rinka jin bakin ciki da damuwa saboda akwai wata bukata da yake da ita ko dai rayuwa ta hana ko kuma dai wani uzuri ya hana a yi to wannan bawan Allah ina gaya muku wallahi da zai samu ya auren insha Allah ina gaya muku da kansa zai rubuta takarda cewa malam an fasa mu waraka kwarai da gaske ai matan nan da kake gani suna gyara mutane da yawa ga su da matsaloli amma dai al'amura suka daidaitu to babu damuwa musamman Allah ya taimake shi ya samu mai tsoron Allah mai sansa mai ibada mai takawa mai abinci da wuri bai da matsala a kan kari malam zai koma gida ya ji an gyara masa komai daidai ni kyawa zai wallahi ba wata damuwa an gaya maka idan ku bai aure ba to ina baka shawara ka je a maka rukiya ai kwarai da gaske dan wannan abin da ya faɗa mai hankali labiyayya hankali haka kawai ya ce da sana'arsa yana ci yana sha ko ba ka bane amma haka kawai yana gaba da mutane haushin mutane yana zargin kansa mahaifiyar da ta haife shi ba yana kai mata farmaki kaga ai wannan akwai tabuwa dole akwai wani noti da ya kwance so ina baka shawara kafin ka yi auren ka je a maka rukiya ko ka zo muna da ayoyin rukiya malam kirma ka bashi kofi ɗaya ya zo ya karɓa ya zai ta watsa Allah ya taimake ka ko kuma tun da ya aiko ce yana buƙatar addu'a a yi masa addu'a Allah ya yi masa damuwar shi kuma magana ta gaskiya daga cikin alamomin shafan aljan mutum yana da shafan aljan ku ji da kyau wanda malamai rukiya suka faɗa a littafai alamar wani yana da aljani ko yana da shafan aljani a tattare da shi wato yawan bacin rai haka kawai bidiyo ne sabab haka kawai ba amma kowai ba kai ta jin haushi ka wayi gari kana jin haushin mutane kai ba a zage ka ba ba a ci mutunci ka ba ba a yi fada da kai ba to in bai daina wannan ba in ba su a kai ba matar ma in aure ta ka za su yi su kaga yana da wani deficiency na matsala a tattare da shi haka misalin yawan tsorita kawai mutum ya firgita haka kawai kana zuwa su bar ka tsorita ko wani abu ne tsorita da gida ko kuma wani wuri a gida kawai sai ka ji kana tsoron wurin ko kuma dare yana yi sai ka ji tsoro ya lullube ka ko kuma ana ɗauke wuta ka daina bacci tsoro tsoro ya wuce hankali ko kuma kawai mutum yana zaune ba a masa komai ba wani abu ya tunanin kawai kaga yana kuka iya ta zubar da hawaye haka kawai to shi kuma wannan suna cewa akwai sihiri alama ce ta mai sihiri ko mafarkin wuta haka kawai mutum yana mafarkin wuta kobara konewa guri kaza ya kone to shi ma alama ne na mai na sihiri gaskiya na baka shawara ka yi kokari ka kula da askar wannan damuwar taka zikiri zai taimaka maka bayan auren ko kafin auren ka rinka yin askaru saba da musa ka nemi littafin da na hisnul muslim littafin hisnul muslim akwai zikirai na safi da na rana na yamma akwai na shiga ban daki da na fita akwai na kwanciya bacci da tashi ka lazimce shi duk inda kai sati biyu kana wannan ba fashi wallahi za ka samu canji ina baka shawara ka yawaita karanta suratul baqara ka rinka sauke ta kana zuwa kana dawowa haka ko inda hali kullun daya in ba hali kwana biyu sannan duk ranar da zaka kwanta bacci da daddare to ka rinka kwanciya da alwala ka tabbatar ka kwanta ta bangaren ka da dama sannan ka rinka karanta suratul sajda da suratul al-mulk suratul sajda da suratu al-mulk na baka wannan abin da na gaya maka yanzu kai ka je bayan sati biyu ka sake rubuta wani takarda mai kaji insha Allah ta'ala da mu shi yake warkarwa kuma shi ka roƙa dinnan kayan sa aka ce kai to ko za ka samu sauki da yardar ubangiji ba wai kai kaɗai ba duk wanda yake da larurori irin wannan daga cikin alamun ciwon da ba a san sababinsa ba mutum ya zo ya ta wani ciwo ya je asibiti a duba a ga lafiyarsa kalau an duba an duba suka ce su ba su ga komai ba to aljanu ne an duba an duba an duba me sababin ciwon babu shi gashi yana jin ciwo a raɗaɗi a jikinsa amma an duba babu komai likita ce ai kai kafi kowa lafiya ba sai ce a ni kwani na san ni me nake ji to ina baka shawara ka je ka nemi addu'o'i na islamic din nan da ake yi kuma abu ne da ya kamata kullum muna yi amma ba mu yi sai mun shiga wahala Allah ya kiyaye wani ya ce wai akwai wata takarda da ake ta yadawa bayan duk lokaci haka wai wani wai wai mai gadin masallacin harami a wakka ya yi mafarki da annabi ya yi waya ba da sauransu aikin banza ke na wannan shirme ya sa maka gana na yayya ga tabarka ana wahal da malamai aka wannan shekara wajen talatin kullum sai an yi magana kan sai ga qur'ani ga hadisi a gaban kana kawo wani magana wani wai mai gadin masallacin harami mai gadi wasu tsinannu ne shaidanu suke ɗauka wannan takarda duk shekara sai sun yaɗa ta a buga ta har sunansa wai ahmad wai ake cewa wai sunansa ana yaɗawa kayi kaza in kayi kaza kayi kaza ƙarya ce ka san ƙarya ƙarya ƙarya ƙarya wata da wani amfani kai ma ka je ka rike takarda kana karanta ka zama makarici da Allah ya kamata mutane ku zama waye wai kowane tarkace aka dauka aka mutum wai ko shi ne na yayi wai mai amfani sunan da ake karanta sunan nan fa muna fa karanta ta ba ana tafiya ana yawan mutane saiti ne ba akwai wayewa fa ba wai kowane tarkace aka kawo maka wai zai abin nan dan ahlus sunna da ya sha sunna ya koshi wallahi ana ga mai magana banza ci gaba ba ni gudu ba hadisi ba shi za ka bata lokacin ka mai gadi wai wani mai gadi wani ka ji dan Allah to kai mai gadi aka turo maka tambaya ta ƙarshe wannan ke ce ana fata Allah ƙara malam lafiya ce kare malam daga sharrin makiya ya ce raba ka da duniya lafiya Allah ce muke mu gaba ishe malam na yi aure ishe amma mun rabu da matar saboda mummunar tarbiyya da na gani a gare ta wanda tun da muka yi aure ba a sati biyu ba ta fara neman in ba ta takardarta na sake ta na sake ta na sake ta haka take ta matsanta mu ta yi yaji ta yi yaji ya fi sau nawa amma idan aka je gidansu aka tambaye ta cewa me na yi mata sai ta ce ba komai kawai ta gaji ne ta gaji da zaman gidan ne ya ce har ma muka rabu kuma gashi amma akwai yarinya a tsakaninmu ya ce to tambayar anan malam wai an ce wai a shari'a wai ba a raba uwa da ya mace sai an kai wasu shekaru ce ni kuma malam ina jin tsoron in bar 'yata a hannun wannan matar saboda kar ta lalata mata tarbiyya dan Allah malam ya zanyi ga kuma an ce ba a raba mace wai da 'yarta wai sai an kai wasu shekaru kun ji abin da ya faɗa ko na farko ina ba ku shawara wani idan kana so ka huta da rikicin aure Allah ya raba mu da rikicin aure gaba daya amma duk mutumin da yake zaune da wata mace haka kawai ba ta rasa ci ba ba ta rasa sha ba kana iya daidai gwargwadonka a kanta na kai mata adalci ta yi zumbur ta ce ba ta son ka ba ta yi ka hutar da kanka sallame ta in yar zinari ce don Allah karbi da ita ba ita ce ba ta so ba me na takura wa kai ta ce ba ta yi ga irinta da yawa wanda suka fita da yawa ga 'yan mata da yawa wallahi da yawa suna buƙatar wa zai aure su ga zawarawa da yawa a tsofaffi ma masu shekaru kaza suna nan suna jira in sun samu mai ɗauka kwarai kuwa su da wani dalili za ka zo ka samo wa kanka hawan jini kawai yarinya ta zo tana azabtar da kai ba kya yi ba to Allah kiyaye hanya wuta ka taka ba ta tafiyarta menene in ba hali wallahi ka koma shago ka ci gaba da zama wani da ta yi masa zafi abin ya gagare ce kin ga haɗa kayanki ki turo a kura su ɗebe kayanki ni ma na gaji zan koma shago ka tattara ya koma shagon unguwar su ci gaba da zama kawai ya ce in abin ya warware na ɗan samu sauƙi na ƙarai me zafi ka hutar da kanka yanzu na hawan jini yanzu yanzu yake kama mutane ɗan damuwa kaɗan sai ka likita ya ce jinin ka ya sama akan me in baki da safe ki ciki sha da rana ki ciki sha da daddare ki ciki sha in ba da kudin kizo in ba da kudin kaza in ba da kudin kaza kuma ki ce ba ki yi na aba ka ce ce tafiyar ta kuma Allah zai kawo maka wata wallahi to wani lokacin basirar mu tana dan masewa kwanan nan ɗazu yau ne ma yau ɗan nan safo ne bugon babban mutum ne wallahi tallahi aka rubu la taimaka mana da addu'a muna fama da matsalar iyali ta tafi gida na yi na yi ta ce ba ta so na ba ta yin auren nan ni dai na ce bari dai raba muku addu'o'i malam a taimaka mana da addu'a Allah ya ji amin da ita mota nake tukawa ke da na kusan sakin hanya wallahi ce me zafi wallahi babu wani takurawa ai kwarai da gaske ai malam a rayuwa duk mutumin da ya iya buɗe baki ya ce baya son ka ai ya sauƙaƙa maka yi mutum faɗan uwanka ya ce baya son ka kai ba na son ka kuma ka bi shi ka ce ka yi masa me ku faɗi ku lura da kalmar ba Allah kiyaye hanya ina da dalili akan wannan ga jiwaniya wata mace ce da manzon Allah ya aure ta yana shiga gidanta ranar da ya shiga ranar tarewa ranar amurci irin miji ya zo wajen matarsa sai ya kira ta yace ta zo ta ce a wahal tahabu almalikatu nafsa hali suka ya damai mai sarauta wacce take yar sarauta ta miƙa kanta ga talakawa mabiya ta ce a'udhu billahi minka ya ce to laƙad usti bi mu'azin wallahi kalma ɗaya annabi bai ce dan me yasa ba ki haƙuri yaya aka yi bai yi ba ya ce a aikokin nemi tsari da wanda ake neman tsari da shi ilhaƙi bi ahaliki tafi gida kama ya tafi gidanku ka zo ka zama cingam ni a nan ina ganin ka kai ma ɗin naci ne da kai ai tana magana ta sallama ta ba ciki ne da ita ba in yaya uku ne da ita ka ce to ki yi hakuri za ki yi hakura ki haihu in taimaka miki ki haihu a baran yi wa to shi kenan ke kika zaɓa Allah ne ya ce a barki a gida tunda kin ce bara ki zauna mutum gidanku ko ka batta kar ka sallame ta ranar da ta gaya ma a ranar ka fita ka fara neman budurwa lafiyayya ka ci gaba kar ka gaya mata sai an gama komai ranar da za ka ɗaura aure ka ce to za ki iya haɗa kayan kiyo za ki tafi akwai da za ta shigo gidan nan yau ko ka ce haɗa kayanki ki tafi gidanku abinda kike nema kin same shi tafi zan yi fenti don jibi za a kawo amarya gidan nan sai kin fita ma zan yi fenti in fenti ɗaki na fenti shi daga masifa da jaraba a kan wakan lafi a yi hakuri kun kyale ne ina ta zuba ko na saki layi ma wata gila ban sani ba wato na fita daga layin wa'azi wanda zai ce kai malamin nan yau yau bai yi hakuri ba wato abin ne akwai ciwo wallahi akwai zafi mutum ya bude baki wai mace kai mata hidima kai kaza wai ta ce wai ba ta san ka inda ba kya suna menene zaman aure kuma ai na soyayya ne kuma wannan maganar da aka ce wai ya mace wai ba a raba ta da ya mace da wata sai wani shekaru ya faɗa waye ya faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da ya faɗa a ka'idar ba ya mace ba ko ɗa namiji almar'atu a haƙo bi waladi ha malam tanki mace idan aka sake ta ita tafi cancantan ta ci gaba da riƙe ɗanta ko ɗiyarta matuƙar ba ta yi aure ba so idan ba ta yi aure ba kada zafin ya mata yawa a raba ta da ɗan a raba ta da aure a batta da ɗan a ci gaba da taimaka mata amma da zarar ta samu miji za ta yi aure to je ka ɗauke 'yarka tunda shi wancan mijin kuma yanzu ba hakkinsa bane ya ciyar da wannan yar sannan kuma za ta je ta shiga wani gida ne wani tarbiyya wataƙila tarbiyyar ka da kake so akan yarka ko ɗanka bai dace da gidan wannan ba to sai ka karɓe ɗanka ko ka karɓe ɗiyarka so in dai matarka in dai matarka za ta yi aure tunda ta rabu da kai kaga wani za ta nema to ka haɗa kayanka ka haɗa yarka ka karɓe yarka ka je ka nemo mai sauƙin sha'ani da za ta riƙe maka yarka kuma da sharaɗi don ‘yan matan wannan zamanin sai da sharaɗi ka ce ke zan aure ki ni ma ɗin ke gani saurayi saurayi ba zaure ba zaure yau ba daɗewa ne ba Allah ne jarabe ni da wata wata gata gata nan ina da ‘yata zan yi auren nan ne saboda ki kula min da ‘yata kin yadda ina yadda to kada fa in samu akasi akan yata za ki kula da ita kamar ke kika tsuguna kika haife ta na yadda ki je ki gaya wa iyayenki sun yadda kar a zo daga baya in aure ki ki zo kina azabtan min da yata ki batta ba cin abinci ba wankan kirki ba kaza na tafi neman muku abinci kina azabtan min da yata in ba haka ba ki je ki nemi mara ɗa ki aura ni zan nemi wacce za ta iya riƙe min yata da sharri ko ka nemo wata bazawara mai dan ɗaya irin sakin wawan nan ta taho da ɗan ɗan nata kai ma ka haɗa mata ta riƙe guda biyu ka ga ya za a yi wa za ta fi kula da shi haka ake amma in ka kuskure kuma ka je baka yi da wannan sharaɗin ba ka auro yarinyar budurwar wannan zamanin sai ka je ka ɗauko yar ka kawo to an yi wannan ba ɗaya ba ba biyu ba yana da 'ya'ya ko yana da ɗa bayan ya yi wa aure ya kawo yarinya sai ta tubure ta ce ita ba ta san wannan zance ba ita ba ta zo ta zo ta goya 'ya'yan wata katuwa ba ce katuwa kuma ya'yana ne bace ita ba ta zo ba iyayenta magana suka ce gaskiyarki ba za ki zo wata ta zo ta tafi ta bari ki a zo a barki da wahala da jangwangwan ba wai wannan abun fa haka ake wai yanzu idan matarka ta mutu ta bar maka ya ta bar maka liyabili ta bar maka nauyi wai yanzu idan ka sake matarka ta fita ta bar maka yaya ka shiga hukuma yarinyar da zaka auro sai ta yaƙe ka akan wannan yayan ta hana su ci ta hana su sha ta shiga damuwa akwai wanda wallahi ka Allah malam ba ba daɗi akwai wanda kullun zai fita shi zai ɗebi ruwa yayi wa yaransa wanka saboda i yaransa wanka yaransa marayu ko yaransa da uwar suka ta tafi ta bar su saboda ita wannan ba za ta ba kuma idan ya zo shi zai siyo abinci ya kawo akwai wanda manya ne ma matar ta ce ba za ta ciyar da su ba so idan ya zo kullum zai dawo da kasuwa sai ya tsaya ya siyo musu abinci ya tsaya ta ɗakunan su ya ba su amma ga matarsa matar gidan ba za ta yi musu abinci ba in mace ta rena maka hankali a gidanka da mutane a gidanka da ƴan uwanka ko kaninka ko yayanka sai matar nan ce ita fa ba za ta ba shi abinci ba to da kin gani ba za ki ba shi ba ra'ayinki ne amma dai da za ki ba shi da shi ba ai wallahi ba ke saba ba za ki ba su abinci wallahi sai da gidan gidan nan kwarai ko da gaske dole ki ba su abinci ɗora mun laspika ta ma tambaya ta kan wannan bawan Allah yake iyaye na mata ku yi hakuri yau dai kan abin da ya tsautsari ya faɗo ta kanku sai ku yi hakuri shi kuma ya ce wai shi din dai wannan mutum ya ce mahaifinsa ne ya aure amma wai wanda ya auro ɗin ka lura da wannan mahaifinsa ya ƙara aure amma wanda ya auro ɗin tana yi wa mahaifiyarsu rashin mutunci da rashin kunya shi kuma mahaifin nasu yana kallo tun da amarya ya ɗauko ya kasa ɗaukan mataki a kai ya ce to malam mu za mu ɗauki mataki a kan al'amarin ce malam Allah ya mai da malam gida lafiya ya biya maka dukkan bukatun kai sa aljanna ta zama makoma a gare ka a'a ka ku dauki mataki dan ku matakin ku ba na daidai bane galiba dan yanzu da an fada ya ku je ku rufa ta da duka akwai wanda suka yi haka din suka je uban su je ya auro yarinya ka san muna yin kuskure mutum ya dan manyanta yana da yara matasa samari yana da yan mata yan jami'a ba su yi aure ba kuma yana sha'awar ya ƙara aure tun da yana da 'yan kwabbi a hannun sai je ya auro yarinya budurwa sa'ar 'ya'yansa mata ya zo kuma ya ajiye ta a gidan wai kuma wai matarsa ce 'ya'yanka suna kallo suna buƙatar aure ba su yi ba 'yan matanka sun san budurcin nan suna buƙatar aure ba su yi ba ka ɗauko yarinya ƙarama irin su ka sa ta a ɗaki dare ya yi ka tsallake ɗakin uwarsu suna gani ka shiga ɗakin wancan haushinta suke ji ita uwar ta zo ta haɗa yaran uwar ta haɗa yaran nata da 'yan matan da mazan duka ta fashe da kuka ban yi sa'ar haihuwa ba suka ce hajiya me ya faru hajiya me ya faru yanzu kuna zaune tana kuka kuna gidan nan kuna gani babanku ya je ya auri wata 'yar iska 'yata da bata wuce jikata ba ta zo ta zage ni ta ci mutunci na babanku ya zo da daddare ya zage ni ana wulakanta ni ana cin mutunci na yarinyar da bata kai suwance ba ana wulakanta ni kuna nan a gidan nan kuna gani ni zan tattara kana zan shiga duniya kwaje ku san yadda za ku malam ta gama hada wuta uban baya nan yana kasuwa kayya kayya raba raba raba raba suka fita suka je suka samu yarinyar nan amarya a daki suka mata shegen duka duka suka daka ta iya duka ta sha kashi a kan makalla mai gida ya zo ya tarar da amaryarsa ta da ku ya zo yana magana kayya kayya yaya aka yi ya hau fada yana zage-zage a gidan nan ya fasa kwano ya daki wannan ya yi menene ya zo ya samu uwar ta ce a a a a alhaji ban san me faru ba ce wallahi ta ce wallahi haram ta ce ina ina ɗaki yara ne suke fada a tsakaninsu ƙawayenta ne sa'anninta ne ka san yara ba ka raba su da fada yanzu abin da aka yi kenan ta ce wallahi fadan yara ne ko ashe ba ku da hankali uwar ku ce wannan to ita ma baba ta yi mana kaza ta yi mana kaza kaga uwa bukata ta biya an lakkada kishiyarta daga ƙarshe mutum zuwa yana ba da hakuri a gaskiya wannan lamari tunda dai akwai rashin zaman lafiya kuma yaran nan nawa gashi ba su yi aure ba kuma na ga gidan nan na za a samu rabin raguwar kai wallahi sai dai ai hakuri aure dole aure zai mutu makarin mata kenan to anan gura abin da ke son ce akwai fikihu da ake yi mutumin da yake babban mutum ne yana da manyan yara ko mata ko maza ba fa cewa ne haramun bane amma ya zama yana da fikihu da basira idan ma za ka ƙara aura to ka raba musu gida ka samu wani gida can ka kai ita yarinya karama din ka je kai aure ta ka aje ta a can wasu kuma ka batta da su- da da ita da yaranta ka- ka mutunta ta idan ko ba haka ba ina baka shawara to ka nemi babbar mace bazawara mai dan dama dama wanda dai alal akalli yaran in sun ganta sun san ta girme su ko ba ka bane ba ta girme su ba wai ka je ka ɗauko musu yarinya sa'a su ka zo ka ajiye a gida wai ga dara kai ai Allah ya halatta maka a auri budurwa a auri budurwa a auri budurwa za ka auri budurwa za ta hura maka wuta a gidanka ina da dalili akan wannan Jabir bin Abdullahi ba ya aure ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce a yaya kai aure ya ce aure ya ce to me ka aura budurwa ko bazaura ya ce a a ya manzo Allah budurwa ba za ta auru ba ya ce bazaura kaga fa aure yayi auren da ya ce me yasa baka auri ba- budurwa ba sai ya ce ai babana ya bar min yara yan mata kannena ina da yara yan mata kannena wajen tara sa'annin su ma duk yan mata ne ya ce idan na je na auro musu budurwa sa'a su na ajiye a gidan kuma ni nake kula da su ai na haɗa wuta sai na sita da kuwa ya ce sai na je na nemo bazawara mai girman shekaru kaga shi kenan sai aka zauna lafiya suna ganin kamar uwarsu ce ko yarsu ce to haka ake yi to amma gaskiya malam masu kuɗin mu masu halin mu ba su da wannan fikihun ba su da wannan ganewa to sai a zo a ci samun matsala kaga yaro saurayi ya je ya- ya mari matar babansa ko yarinya budurwa wata ta yi aure ma a wani gida ta taho ta zo ta cashe mata ta zazzage ta ya tafiyar ta bata damu ba cewa matar ubanta ne so gaskiya ya kamata in uwana mu rinka kiyayewa mu rinka lura da wadannan bangarori shawara ta ga wannan dan uwa ka je ka samu yayan babanka in yana da shi ko kanin babanka in yana da shi ko kuma wani surikin babanka ko wani babba ko abokin babanka ka gaya masa wannan matsalar cewa a yi wa alhaji nasiha auren da ya yi wannan mata da ya auro tana cin mutuncin matar da take gidan ku yi masa nasiha ka matsanta amma ku kan ku tunkare shi dan akwai nauyi tsakani da Allah ko ba ka bane kuma ku kan ku yadda ku je ku yi mata magana amma in abin ya ki ci ya ki cinyewa ya ci tura to kwa iya rubuta masa takarda da girmamawa ku yi masa addu'a ku mutunta shi da sunan ku yan uwan wato yan uwan juna ne ku kamar ƴaƴan shi gaba daya ku ce kuna yi masa nasiha da Allah ya kamata a lura da zama tsakanin antinku wance da mahaifiyarku akwai dan rashin jituwa ana dan samun abin da ya kamata ya sa ido da Allah dan kada a samu lalacewar zumunci idan uban nan mai hankali ne wanda ya san ya kamata ne to zai duba wannan takarda lalle ƴaƴansa su rubuta mai takarda in ba haka ba kuma ba mai ganewa bane ku haɗu gaba ki ɗayan ku gidan ko yayan nasa ku ce kuna son magana da shi ku je tirakarsa ku je falonsa a samu mai magana a cikin ku da girmamawa duk ku je da kun je ku fashe da kuka kun zai ce me yake damun ku ku ki ku yi magana tukunna ku ce kuna da matsala ne me matsalar sai wani ya bayani cikin nutsuwa cewa mahaifiyarku tana rayuwar kaskanci a gidan nan alhali ita ce asalin gidan nan kafin kowa ya samu gidan nan ita ta samu gidan nan amma yau mahaifiyarku ta zamanto ita ta ake wulakantawa ana mata kaza ana mata kaza ana mata kaza ba ya kun kira suna ba so kuna kawo kuka na farko kun kai kuka ga Allah na biyu kuma shi ne zai iya magance wannan don Allah ya dubi girman Allah kada ya bari zumunci ya lalace a gidan nan ya yi magana akan abin da ake wa mahaifiyarku idan uban nan mai sani ya kamata ne wallahi zai bincike akan wannan kuma zai yi gyara kun ga ba ku zage shi ba ba ku ci mutuncinsa ba kuma a daki ne daga ku sai shi makocinsa bai sani ba abokinsa bai sani ba to idan Allah ya sa kun yi wannan watakila za a samu dacewa amma ba na ba ku fatawar ku je ku ware ku ce za ku ɗauki mataki akan matar babanku don matakin ku bai zai zama to mai kyau ba ku yi mata ladabi ku yi mata biyayya ku girmama ta ku zauna lafiya abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada da kuskure ko tun ba Allah ya kai mana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh